إلى قومه ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما sai da ya zauna shekara dubu ɗaya da wani abu a cikinsu ya shekara ɗari tara da hamsin daga baya kuma ya ƙara wata hamsin kamar yadda lafuzan sana da am a cikin ayar da ke cikin ankabus din suka nuna Allah ce mu muka aiko da shi a matsayin annabi na farko ko manzo na farko wa ibrahima kuma mu muka aiko da annabi Ibrahim alaihi salam wanda waɗannan annabawan su ne tushe na gaba ɗayan annabawan da suka zo a bayansu annabi Nuhu alaihi salam shine shine manzo na farko inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ce mu muka yi maka wahayi ya manzan Allah kamar yadda muka yi wa annabi Nuhu wahayi misali ya kai tsakanin wahayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin wahayin cikamakin manzanni akai misali da shi da kuma wahayin manzan Allah na farko annabi Adam shi annabi ne shi yasa za ga bashi a cikin ulul azmi minar rusuli wanda aka faɗe su a wurare guda biyar a suratul ahzabi da kuma suratul ashura to ba shi a ciki kuma ma Allah ya nassantar karara walam najid lahu azma ba mu sa shi cikin ulul azmi ba waɗannan annabawan su ne iyayen manzanni kuma iyayen annabawa gaba daya to sai Allah ce waja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitab kuma a cikin zurriyar su ne su biyun nan muka sanya annabta da saukar da littafi duk wanda aka ba littafi to Allah ne ya aiko shi kuma duk wanda aka aiko Allah ne ya aiko shi amma ba dole bane a bashi littafi shi yasa ya hada guda biyu akwai annabawa da manzannin da suka zo ba su da littafi to amma dai Allah ne ya aiko su kuma ɗan zurriyar annabi a ɗan zurriya ne na annabi nu ko kuma annabi Ibrahim alaihi wassalam ko kuma annabin da aka bashi littafi to shi ma dai annabi ne aikakke daga Allah kuma nasabar shi ko tushen shi na komawa ne zuwa ga annabi nu da kuma annabi ibrahim wajanna fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitab muka sanya a cikin zurriyar su manzan annabta da kuma littafi yani al-kutubu al-arba'a Allah na nufin littafan nan guda hudu waɗanda aka baiwa manyan manzannin nan to kowane manzo a cikin su nasabar shi na koma ne ga annabi ibrahim kamar attaura da aka ba annabi Musa kamar injila da aka ba annabi Isa kamar zabura da aka ba annabi Dawud da kuma al-Furqan wanda aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innaha fi zurriyyati Ibrahim dukkanin hudun nan nasabar suna komawa ne ga zurriyar annabi Ibrahim wa fa'idatu tahsis nuhin wa Ibrahim bi dhikri fa'idar da ke cikin keɓance annabi Nuhu da annabi Ibrahim da ambatu ba da zikirin rusuli bayan a baya an ambaci manzanni wala qad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid an ambaci kowane annabi a cikin wannan aya amma da aka gama bayani aka sake biyo baya da wata aya sai aka keɓe annabi Ibrahim da kuma annabi nu alaihi salam malaice to hikimar ita ce anna nuhan shi annabi nu huwa al-abu thani li jami'il bashar shine uba na biyu na gaba ɗayan manzanni bayan ka cira annabi adam a matsayin abul bashar to sai kuma annabi nu to dan muka lura ai an yi tsufana kuma an kashe kowa a duniya baitin ma abin a hannun Allah yake kai ta duniya ta zo ƙarshe kenan iya wanda suke cikin jirgin ruwan annabi nuhu kawai suka tsira kuma Allah ya yada duniya daga cikin su sai annabi nuhu ya zama shine abul bashar tsani uban dan adam ko uban mutane na biyu da jami'il bashar da gaba ɗayan mutane wa ibrahim shi kuma annabi ibrahim abinda Allah ya mishi ne abul arabi war rumi shine baban larabawa kuma shi ne baban rumawa mutanen rum in ka so ka ce turawa wa bani isra'il kuma shi ne baban banu isra'il kuma tun daga kan annabi ibrahim in ka bibiyi ƙididdigar manzanni da annabawan da aka yi kafin shi daga suna komawa ne ga nasabar shi annabi ibrahim kafin shi kuma nasaba ta koma ga annabi nu sannan daga annabi ibrahim din kuma nasabar ta sake komawa kai tsaye zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam ga annabi nuhu alaihi salam sai kaga cewa su biyun nan din dai su ne iyayen annabawa kamar yadda mala ya faɗa nan fa kullun nasi dukkanin mutane tasibuna ilayhima nasabar suna komawa ne ga mutanen nan guda biyu Allah ya ce fa minhum daga cikin zurriyar annabawan nan mutanen kirki guda biyu akwai muhtadi akwai wanda Allah ya shiryar da su Allah ya zabe su yayi masu baiwa da shiriya iya arzikin da bawa zai samu ya ji cewa an mashi komai kenan iya ni'imar da bawa zai waiwaya ya ga yana da ita ya ji cewa Allah ya mai komai naka shiryar da mutum to komai ma ba komai bane to da wanda ya shiryar da kai zai iya baka komai to idan ko ya hana ka kyakkyawar manufa ce amma dan an ba mutum duniya amma ba a bashi shari'a ba kamar ka ce ka kira mutum ne ka ce zo ga biro rubuta nawa kake so kila in ya rubuta maka tara to zai ta rubuta zero zero sai ya ga biran ya fara dishi dishi kaga yayin ko kuɗi yayin ko kayan aiki to imani da musulunci shine lambar farko in kana so kai mai mugunta sai ka je ka share lambar farko sai ka sa hannu sai ka ce to je ka gun kashiya ya baka an kai ma kashiya takarda ga sign din ko ga 0 dubu sai ce ranka ya dade kwamfuta ba za ta dauki kayan nan naka ba je ka ka dawo to kaga yin saka ka je ka ka dawo nan tun daga elementary har sai ka yi diploma je ka ka dawo je ka ka dawo ga dai zero har zero to haka ake in ba musulunci to in ku Allah ya baka musulunci an baka lambar farko me ci ko daya ce wannan dayar yar albarka ce in ko ba musulunci to ko da me mutun yaga yana da shi bai da komai kenan to Allah madaukin sarki ce a zurriyar manzannin nan guda biyu da su ne iyayen annabawa iyayen al'umma iyayen dan adam to a cikin su akwai shiryayyu amma wa kafirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne kharijuna min at-ta'a ko kharijuna an at-ta'a masu fita ne ga yiwa Allah da'a wanda wannan kuma yana da ban tsoro kwarai mafi yawan mutane halakakku ne wa'ada Allah la yukhliqu Allah wa'ada walakinna aktsara an-nasi la ya'lamuna Allah ya ce alƙawarin Allah kuma Allah baya saba alkawari walakin na akfaran nasi la ya'lamuna amma mafi yawan mutane ba su san Allah ba ballantana masu imani da Allah yayi gaba a suratu abin na rum sai yake cewa ya'lamuna zahiran min alhayati dunya kaga jahilan mutanen can da ba san Allah ba to in ka dawo harkar duniya da yawan su sun santa da yawansu ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun qalilan ma tu'minun wa qalilan ma yatazakkarun ko yatazakkarun yan kadan ne suke imani yan kadan ne ke wasuwa duk inda aka zo yan kadan yan kadan zaga galiban su ne mutanen kirkin mafi yawan mutane su ne suke zama a wani irin yanayi wannan ayar abinda take kamar fassara mana jeren gir wani lissafi da Allah ya a suratul an'am inda ya zayyano annabawa kuma ya bude maganar da wayannan annabawan guda biyu kuma a ciki yayi nuni ga cewa sauran daga zuriyar su suke tun daga inda yake wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi ya faɗa annabi ibrahim yanzu da shi aka bude jeren giyar lissafin manzanni 18 talatin narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu min qablu min qablu ibrahim min qabli ibrahim mun shiryar da mun ba da annabta da manzanci kafin ma mu ba annabi ibrahim wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihim wa min dhurriyyatihi dhurriyar wato lamirin zai koma ga dai annabi nuhu shine aqrabu mazkure amma kuma jerin giyar zancen da annabi ibrahim ce shi yasa malamai suka yi sabani wa min zurriyyati ibrahim sai aka faɗi wayannan annabawa guda 16 ko kuma min zurriyyati nuh da aka faɗi wa'annan annabawa guda goma sha shida wa min zurriyyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas goma kullum min salihin wa isma'ila wa yasa'a wa yunus wa luta wa kullum faddalna 'ala al-alamin kaga da ma ga guda a can ga sha guda ne dan an faɗa annabi Ibrahim an faɗa annabi Isa an faɗa baban shi annabi Yaqub sannan aka faɗa annabi Nuhu wa Nuhan hadaina min qablu annabawan nan goma sha shida in ka cire annabi Ibrahim ka cire annabi Nuhu goma sha nam goma sha takwas ka cire annabi Ibrahim ka cire annabi Nuhu sun zama sha shida kenan dukkanin annabawan nan daga zuriyar suka fito wanda ma ba a faɗan ba in ka kira sunansu su maza ga nasabarsu ɗayan biyu ne ko dai annabi ya koma ya zo ne kafin su wane ne za ka yi hararowa shi ne suke cewa akwai annabawan da aka aiko tsakanin annabi nu da kuma tsakanin annabi adam da annabi nu alaihi salam kama ba ƙurani ba ne na santar da haka ƙarara a babi na tarihi bai faɗa ba ko a ce bai kama ya nasantar da cewa ga su ya aiko da su ba amma za ga dukkan wani wanda aka ambata da wanda ba ambata mu sai ga lalle suna komawa ne a wadancan zurriya shi yasa wani yake cewa yanzu annabawa bakwai ne ba a faɗa ba a cikin wannan jeren giyar kawai cikin annabawa 25 da Qur'ani ya faɗa yace fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin fa minhum sab'atun wa hum Idris wasu na cewa annabi Idris an aiko shi ne tsakanin annabi Adam da annabi Nuh alaihi salam shi yasa suke cewa shi yasa ba a faɗe shi ba a nan saboda shi ba wa min zurriyatihi bane da gangan aka yi fadar shi Idrisu Hudu Shu'aibun Salihun wa kaza Zulkiflu Adamu kan kaji kenan shi da ma ba shi a cikin wa min zurriyatihi shi ma sai aka kifa da shi Adamu wal muhtaru kada ko temu ko kada khatamu sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine yake kamakin annaba kuma shi ma dan zurriyar annabi Isma'il ne alaihi salam dan yana ma alfahari da haka cewa shi dan zurriyar annabi Isma'il ne a matsayin al-arabul ariba wanda Allah ya umarci annabi Ibrahim ya kawo shi Makka ya aje shi a wadin ghairu bi zar'in inda baitullahi al-muharram to kenan dai a cikin zurriyar wadancan bayan Allah akwai wanda suka shiryu akwai wanda suke batattu kuma wannan zai ba mu darasin cewa ashe shari'a ba gado ake yi ba a shari'a dace ne annabi nuhu alaihi salam yana da dan da ya fantare ya kafirci yana da matar da ta fantare ta kafirci annabi lut alaihi salam matar shi ta fantare ta kafirci annabi ibrahim alaihi salam mahaifin shi ya fantare ya kafirce tare da dan shi aka aiko da hasken da duniya ta hasku da shi to haka Allah madaukin sarki yake abin shi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayy mayyita ko wa mukhrijul mayyita minal hayy sai fitar da mai rai daga matacce musulmi daga kafiri ko matacce daga mai rai kafiri daga musulmi to nan ma gashi ƴaƴa ne na mafi darajar bayin Allah ko halittar Allah amma gashi nan sun karkace kaga kenan mutun yayi dace da shari'a ba alfahari zai yi ba dan ba gado bane dan ba saye bane dan ba wani kokarin shi bane a'a dace ne da baiwa ita kuma baiwa da ni'ima idan Allah ya yi ta abinda yake so shine a raka da godiya ba a raka da cika baki da alfahari ba to bayan waɗannan Allah ce sun makaffaina ala asarihim bi rusulina sannan muka bi bayan waɗannan da wasu manzannin namu ai arsalna rasulan ba'da rasulin muka rika aiko manzo bayan manzo wa damiru li nuhin wa ibrahim wannan lamirin sun makaffaina ala asarihim ay asari nuh wa asari ibrahim wa man ursila ilaihima da kuma waɗanda suka aka aika wajen su kaga nan annabawa biyu aka faɗa da kamar sai mu tsammana Allah ce sun makaffaina ala asarihima to ai annabi nuhu yana da jama'a kuma annabi ibrahim shi ma yana da jama'a in ka dauko annabi nuh da jama'ar shi ka samu jami'i in ka sake dauko annabi Ibrahim da jama'ar shi ka samu jami'i da aka ce sun makafaina ala asarihim wannan jami'in ya zo ala babi ya zo a gabar shi yadda yake tsammani yace qala ar-rasul mukaffa bihim min adh-dhurriyya dukkanin fa innar rusulal mukaffa bihim dukkanin waɗannan annabawan da suka biyo bayan waɗannan manyan manzannin guda biyu minad zurriya suna daga zurriyar annabi Ibrahim ko kuma zurriyar annabi Nuh alaihi salam ko kuma kace dukkanin su za su koma ga zurriyar annabi Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim zai koma zurriyar annabi Nuh saboda ya zo ne bayan tufana lokacin da aka halakar da kowa wa kaffaina bi Isa ibn Maryam kuma muka biyo baya da annabi isa ɗan maryam wanda shi annabi isa ɗan maryam shine cikamakin manzanni daga yahudawa amma kaga ba zagin shi suke yi duk wannan sharrin da ake masha new testament yahuda suka zana shi kuma sun yi yunkurin yi makur'ani haka fiye da su shurin masaki amma ya gagara bisa sai a hudo ta hanyar a kashe إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله kafirai sukan kashe mahaukatan kuɗi don hana musulunci rawar gaban hantsi da yaduwa don kashe ma wanda suka musulunta Allah ce fasa yunfi ƙunaha kuɗi kam za su kashe wannan za mu kyale su sun matakuna alaihim hasaratan sun mai wulagu sannan a ƙarshe su yi nadamar kuɗin da suka kashe don ba su yi amfani ba yanzu ko wannan abin da ke faru a gabas tsakiya bari ka ji zai zama sila ta wani ya gane gaskiya kuma ya karba sai ya fahimci abin nan turin asali ya fahimci turi na barazana to annabi isa dan maryam shi ma Allah ya biyo baya da shi wa atainahu injila muka ba shi littafin injila alkitabu alladhi ursila bihi shine wannan littafin da muka aiko shi da shi wa huwa kitabun wani littafi ne daga Allah mithlul qur'ani yadda ka san Qur'ani haka yake magana ce ta Allah magana ce mai tsarki bambancin da Qur'ani Allah bai alƙawarin zai tsare Injila ba shi yasa sai littafin ya fada hannun yan gari gari sai suka canza shi suka rubuta abin da suke so Yahuda ba su da kunya kwata kwata har Allah ba sa daga maka ba yadullahi maglula haka suka ce suka ce Allah marowaci ne haka haka suka ce Allah ce wallat aidihim Allah tsine ma hannayensu su ne marowata wa lu'inu bima qalu ya biyo baya da tsinuwa ay alƙawari da su su saba ay alƙawari su saba Allah su mashi rashin mutunci sun yafi dubu ya sallace fa bima naqdihim mithaqahum la'annahu saboda tsabar karya alƙawarin yahudawa Allah ce muka tsine musu muka ɗebe musu albarka muna jiran Allah ya zo lahira kowa ya ga ya zai musu kuma su sun yarda da an tsine masu fa sun yarda sun dai ce ne kawai tsinuwar ba za ta tashi a haka ba kuma lallai sai kowa ya ɗanɗana sakamakon tsinuwar sai idan aka samu shege a gidanku a yi lallai kan ba za ka yi kiwon kaji ba za ka yi na akuya ba ko mota ka siya sai ya zane ta da abc din da ya koyo ɗazu a nursery sun yana ƙarami lanin da yake fara banna ko kai shanya ya tsoma ta a tawada ka yi magana ya ce maka tuta wadda ce ba kyau ayoyin ƙur'ani da aka wanke ka sha ka yi garkuwa to wayannan mutanen su suka gurɓata addinin annabi isa alaihi salam shine sai malam ana yake cewa wa ghairul ahadi da jadidi littafin da aka ba annabi isa shine at-taura a injila kuma littafi ne da ya kama da alƙur'ani amma fa ba shine new testament ba shine al-ahadu da jadidi new testament al'ahadu da kadim shi kuma old testament ka duba za ga har a cikin new testament din inda za gane kiristoci an rena musu wayo ne akwai renin hankali ai ya kamata in ka karanta littafin ko baka san bihim ba ka gano wannan Allah ba zai faɗi haka ba yahuda su suka yunkurin kashe annabi isa aka ɗauke shi sun yadda an ɗauke shi suka tsara cewa an gicciye shi bal a zo a bauta ma gicciyen ma suka kira suka ce ku bauta mashi suka bi da suka yi gaba suka yi gaba kuma suka zo suka ce shi wannan da aka gicciyen tsinanne ne suka tsine mashi suka ce amma kuma duk da haka ya tafi wajen uban shi a sama domin ya gyara wurin da kiristoci za su zauna to mu haida mu san sar da aka dauki annabi isa kiristoci kwaya nawa ne a duniya kai ta ba kirista ko daya to wai waye aika mashi da census din yawan su daga Najeriya mutum kaza daga Ghana mutum kaza daga Turai mutum kaza tun da yana ganin wani ya tafi shirya ɗakin taro ai sai an ba shi lambar mahalarta suke to za mu yi wani bikin ƙaddamar da wani ƙere-ƙere da wani matashi ya yi je ka shirya mana ɗaki amma ya faɗa maka yawan mutane ba sai ka je ka mai cin mutum ɗari da hamsin a gaito dubu ɗaya ɗari biyar saura su ƙare a rana wai wa ke communicating da shi ne cewa yaya abin nan na tafiya ranka ya daɗe a sa wifi duniya ta ci gaba bayan kumbatta a sa wireless eh daga Najeriya ne muke waya a sa sola saboda bila ma ta bar nefa to ma dan sa mana sola a mulkin sama ba wanda ke da labari amma ka za ga su tsine mashi faɗin maganganun banza game da shi kuma su yadda sai za ga kiristocin da Allah ya haska zuciyarsu sai ga sun karin musulunci kwanan nan wani rabaran fada ko ko evangelist ya musulunta ila za a ga hirar da aka yi da shi na gari kwana bakwai ba ko kwana shida ko biyar ma a karka a hannunsu adamu ashaka da baban cinedu tsohon dan fim ya koma da'awa da na ga hirar da aka yi da shi ya ce wallahi bai taɓa tunanin zai musulunta ba saboda ya zage manzan Allah bai san iya adadi ba da cin mutunci ƙur'anin mu ko ya rena shi ko ruwan baga ta kafi shi daraja yace gashi yau ya musulunta shine yace kiristoci na ta zage shi amma ba komai ba zai rama ba amma lallai sai ya yada gaskiya wadda za ta kawar da ƙaryar da suka yada kafin shine ta kawo misalai bible din da ya haddace to kaga haskawar Allah ce abin sama wanda ba haska zuciyar shi ba ko a ɗaki in ba kowa ka ɗauki bible ɗin ka karanta mana in ba turancin akwai ta hausa in duk babu akwai da aka karanta ka je youtube ne ka je waye ka je play store ka samu ka sauke in duk sun ki karanta maka ka je ka ba ai ka ce kana so ya karanta maka new testament daga farko har ƙarshe kai sauka ɗaya saukar ƙarshe da za ka yi aje ƙafar ka sai gidan musulunci don ka gano sun bugar da kai kuma a ƙur'ani ma gashi ana tona masa asiri ma kana salatu mu inda albaiti illa muka'a wa tasliya ba komai suke ba in sun je ikkilisiya daga tafi sai fito kuma su din kawai ake yi in ba haka shekara talatin ba a sauke littafi shafi ɗari hudu to ko shafi ɗaya ake yi daidai sati har a shekara za a shafi hamsin shekara hudu an sauke shekara takwas ko an sauke shekara takwas an sauka sai bikin sauka daya kowa ya ji gaskiyar amma an zo sai dan zabo wasu ayoyi akwai ayoyin da ba za ka taba jin an karanta ba ayoyin shari'a ayoyin hukuncin mu'amala ayoyin mace ta rufe kai ayoyin sautin ta al'aura ne ayoyin tsine wa annabi isa ayoyin kaza ayoyin kaza haka suka yi a old testament wanda suke ce ma littafin at-taura shi ma da haka suka gurbata shi suka shigar da maganganun banza Allah ma suka zage shi suka nakasa shi suka nuna shi ba kowa bane to annabi isa ya zo da littafin injila ne ba al'ahadu da jadide ba allazi katabahu ruhbanu wanda masu bauta marasa ilimi suka rubuta ba da ma ahlakal yahudul asla bayan yahudawa sun lalata asalin na farkon waja'alna fi qulubil ladina tabauhu kuma Allah ya ce muka sanya a zukatan waɗanda suka suka bi shi waɗanda suka bi annabi Musa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya sanya wani irin ra'afatan tausayi Allah ya sanya tausayi a zukatan waɗanda suka bi annabi Isa wa rahama kuma ya sanya jin kai nan ce arrafa daga ar daga nan ne aka samu arra'u shine suka ce wanda yake nuna tausayi a aikace a aikace kai tsaye zai nuna maka yana tausayinka ba ma tare da ya ce maka sannu ba sai dai ka riga ganin bukatu sai dai ka riga ganin dauki da taimako to wannan abin na tausayi a aikace da kuma rahama tausayi da za a fahimce ta daga naɗe-naɗen fuska da sautukan baki Allah ce mun sanya su a cikin zukatan waɗannan da suka bi annabi isa alaihi salam ayyallazina kanu ala dinihi waɗanda suka kasance akan addinin annabi Isa alaihi salam alladina kanu ala dini ya'ni al-hawariyin yana nufin hawariyawa wa atba'ihim da kuma majibintan su da waɗanda suka bi su yace warra'atu warrahmatu ay al-mawadda muka sanya kauna da soyayya da tausayi muka sanya kauna da soyayya da tausayi a zukatan waɗannan mutane da suka bi annabi Isa alaihi salam to waɗannan mutanen da suka bi annabi Isa na yanzu ne ne yanzu ma akan iya samu kuma ko yanzu in ka kwatanta su da Yahudawa zaka ga bambancin ma a bayyane yake shi yasa Allah ya dauke su duka biyun ya hada ya ba mu sakamako cewa yahu a kristoci sun fi tausayi fakana biwadi yawdi fakana yawadu ba'dhum ba'da sashin suna kaunar sashi wa qila innahum umiru fil injili bisulhi a abinda ake nufi in ji wasu malamai suka ce a'a wannan ra'afa da rahama umarni ne da Allah madaukakin sarki yayi wa kiristoci da cewa su rika yin sulhu da waɗanda suke da sabani da su wa tarki iza'in nasi su daina cutar da mutane fa alana Allahu qulubuhum lidhalika sai Allah madaukakin sarki ya tausasa zukatansu game da haka qabla an yuharrifu dina sun kasance haka ne kafin su juyar da addinin thumma qasat qulubuhum ba'da tahrifi daga nan sai zukatan suka zo su ma suka bushe duba yadda suke a jihar plateau da benue amma kuma wanda ya fito ya ce ai su ake wa banna mutum nawa suka kashe har general na soja sun kashe tawagar matafiya ko ko kwanan nan sun tare sun yanka har ma an gaji da faɗi ne nake ga an haƙura ila an ce sai an je lahira lahira akwai hisabobi da yawa kuma Allah shi zai jagorance su ba kowa da zai iya zuwa yayi ruwa da tsaki ko wani mara kunya ya je rashin kunya ko su kafafen yada labarai su murguda zance ahkamul hakimi ne zai jagoranci abin so da kiristoci ma sun dawo sun zama marasa imani marasa tausayi masu busasshiyar zuciya suna abubuwa na ta'addanci da ketare iyaka da rashin tausayi da rashin ta'ido da rashin sanin dan adam kaza shine sun makasat qulubuhum ba'da tahrif tun daga radda aka ce an jirkita littafin injila su ma sai suka lalace suka biye ma waɗancan yahudawa sai Allah madaukin sarki cewa rahabaniya da kuma ruhubaniyanci ruhubaniyanci shine rabdun nisa'i mutum ya ce ba zai aure ba wattakadis sawami'i da rukon tantina tantina waduyuri da gidaje walkuhu da koguna kawai sai mutum ya ce baya ma fasa aure sai da cikin wani kogo sai dauki littafi ko ya dauki wani abin bauta ya je yayi ta bautar Allah wai Allah ce wannan abin su suka kirkire shi ibtada'uha su suka kirkire shi zaduha min qibali anfusihim su suka tsara shi da kansu fa alzamnahum iyyahu iyyaha sai muka lizumta musu shi Allah ce ma kasabnaha alaihim mu wallahi mu wajabta musu su bar aure ba a mun ce su yi aure ai ma amarnahum biha wa mutasu da ita ba illa ba amarzatillah fa ce dai wai sun kirkira ne dan neman yardar Allah marzatihi ta'ala fihi isharatun a cikin wannan akwai nuni ila annal bid'ata cewa ita bid'a idan dakalat fi din afsadat in bid'a ta shiga addini bata shi take yi saboda zaka mai da wa mutum wani sakare har da rashin wayo bid'a na koyarwa saboda in dai ka riga kai yarda da bid'a to komai ma da na addini da ba na addini ba sai a buɗa maka shi kuma ba a tambayar dalili ba za a tambayi dalili ba shi yasa abu isa haka shatsibi a cikin littafin ta'alifi sam ya zo da ta'arifin bid'a ta'arifi mai kyau yace tsarikatun fiddini muhtara ita bid'a wata hanya ce da ake kirkira a cikin addini banda hanyar da ake kirkira a cikin kimiyya eh mota taya akwai mai taya uku akwai mai hudu akwai mai shida gashi nan dai iya adadi sai ka ce to kai kuma bari ka yi mai taya daya wannan bid'a ce kirkira ce amma filistimaiyyat fitkataniyat wannan ba shi a cikin abin da je kai je kai ta yi shi sa nabi kyale manoman lokacin shi yace ku je ku yi ta yin auren dabinan ku duk yadda kuka tsara ku shi yasa bai sa masa adadi ba bai sa masu lokaci ba bai sa masu komai bai ce ku dai tunda dai an yi dabino nayi kaga shi wani abu ne na kirkira da ake yi a yi wa bishiya aure ta ba da 'ya'ya masu kyau a yi waye a yi waye a yi waye amma wannan bid'a ta addini tariqatun fi dini muhtara'a kuma tuzahi shar'iyya tana kama da hanyar shari'a saboda shi ma wanda yake tsiro to jira yake a bashi lada yaqsidu bis suluki yuqsidu bis suluki alaiha al mubalagatu fi ta'abbud lillahi ta'ala me yana jiran ne wai a bashi gagarumin lada to kaga kuma ai ba sai an ba za a bashi lada ba Allah ce to su suka kirkiro ta shine ma da yayi wannan bayani na bid'a fama ra'auha ba su kiyaye abin da suka kirkiro din ba haka ri'ayatiha iya kiyaye ta iya kiyaye riwar da ya kamata su mata ittaraka ha kafirun minhum domin da yawa daga cikin su sun bar wannan ruhubanancin wa ma qamu biha haqqal qiyami ba su miƙe ga yin wannan ruhubaniyancin gaskiyar tsayi tsayuwa ba bal sai dai zammu ilaiha taslita daga wannan ruhubaniyancin ne suka kirkiro tare cewa Allah uku ne Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki daga ina suka samu ba dai daga zantukan annabi Isa alaihi salam ba shi yasa Allah zai kira annabi Isa wannan magana da kristoci ke faɗe tana konawa Allah rai Allah ce wallahi sama so take ta fado saboda an ce Allah na da da haka Allah ke hakura ya rike take ta bari shi yasa ana zuwa lahira Allah zai kira annabi Isa zo jama'ar ka sun yi katobara sun yi wauta ba mu san giyar waken da suka sha ba kenan an ta kulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahin min dunillah yanzu kai annabi isa kai kace mutanen ka su daina bauta ma to dike kai da mahaifiyarka a matsayin alloli wanda ba ni ba qala subhanak shi ma annabi isa magana ta dake shi yace sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kun abin nan in kun qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa an aqula ma laysa li bihaqqi Allah ka san bai dace gare ni in faɗi abin da ba gaskiya ba in kuntu qultuhu faqad alimta in ma na faɗa musu wannan sharrin da suka yi ma ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina wala alamu ma ma alamu ma fi nafsi ban san abin da ke wajen ka baya Allah kai ne ka san komai naki da ke boye na ka anta Allah murbi ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbukum ni ba abin da nace man sai dai sabota wa Allah shi kadai ubangiji na ubangijin shi haka na faɗa musu falan ma tawaffaitani kunta antar rafiba alaihim amma Allah da ka karbe ni ai kai ka ci gaba da kula da su to daga nan ban san me ya faru ba ga karshe dai annabi Isa ya sha mutun ya dare lahira da zanibi ma ba shirka ba ai yana cikin garari to balantana su da suka shiga da aqidar taslim wannan taflis din daga wancan ruhubaniyancin suka samo shi sai mutum ya zauna ba aikin yi sai ya kirkire kirkire yace wal qawlu bil ittihadi sannan suka kirkiro wai aqidan nan ta ittihadi irin aqidar komai Allah ne aqidar komai na iya zama Allah shine aqidar ittihadi aqidar wahdatul wujudi aqidar hululi irin wannan aƙidar da 'yan haƙiƙa suke fitowa da ita daga cikunan ɗariƙa wanda asalinta dama a wurin take cewa in ka shiga ka riƙe aka yi tarbiyya aka yi waye ka yi mushahada ka kai wata manzila kai ma sai ka zama Allah har tauhidinka sai ya koma la ilaha illa ana a lokacin ne mutum zai bar sallah zai bar azumi saboda aljanna sai dai su bayar shi yasa zaka yi suna cika baki ce waqafatil khudna baharan waqafatil anbiya bi sahili waliyan mu sun tsallake tekun da annabawa suka kasa tsallakawa saboda ba su da gatan da annabawa waliyan mu ke da shi amma da goni ya fito yana cewa ai wannan ya hakika ba sa yin asalin tarikar to wannan zai ka ce mashi tsara agwagi zabi tashi suke yi abin ga yana rubuta a littafin ku baro baro wani wurin ma har da wasali in ma kana ta ba za a gane ba ne kawai dai a fito a gane kuskure ne a yi ikirari wa tubu ilallahi jami'a da ya fi wa mutum to su suka kirkiro wannan aqidar ta ittihadi wa qasdu sim'a da kuma nufatar sauraron Allah kawai sai mutum ya ce maka ai da ya gana da Allah ai da suna ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai da kaza ai da kaza ai da kaza wani ma zai zo in kai alhaji ne ma kun dan hadu sai ya ce wallahi geran kunin shi ya kare ai ka sa alhaji dazu dazu muke tare da Allah to kai kai kai kai kai kai ki roƙon shi abin nan dunkulan gwal ka sayar ka sai buhun gero ka zo kana tambaya ta yan tiyoyi munafikin ƙarya yake yi ba wanda ya gani da har da Allah ba abin ya zama wasan yara haka za ga sun mai da shi sai za ga suna fitowa suna maganganun su ba tare da jin tsoro ba yan kanana kananan kuma suna dan bakkoyewa wa tahriful injili kuma daga wannan ne suka je suka jirkita injila fa kafaru bi dini isa sai suka kafircewa addinin da annabi isa ya zo da shi wa dakalu fi dini mulkihim suka shiga cikin addinin da su suka kirkiro shi ko sarakunan suka kirkiro shi wadanu bi shara'i'ir rumi kuma suka kusantar da addinin su na kiristanci zuwa ga addinin rumawa na gargajiya wa baqiya ala dini isa qalilun minhu yan kaɗan ne suka wanzu akan addinin annabi isa fa amanu bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama waɗannan su ne suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ce fa atainal ladina amanu minhum ajrahum sai muka baiwa waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su muka ba su ladar su wa kathirun minhum fasiqun amma da yawa daga cikin waɗannan nasara waɗannan kiristoci da suka fadarewa annabi Isa mafi yawan su fasikai ne kuma ka zo me ke faruwa fasikai ne fasikanci kowane iri ka kira afa man kana mu'minan ka man kana fasika duk wanda ba mu'mini ba dama fasiki ne la yastawuna yace kharijuna min at-ta'ani ta'a sun fita daga yiwa Allah ta'a fa azabnahum fid dunya wal akhirah sai muka yi masa azaba a duniya da lahira bi sababil bid'ati waz ziyadati fid dini saboda bid'ar da suka kirkiro saboda kuma karin da suka yi a addini Allah madaukin sarki ya tabbatar a wuri a wurare da dama cewa wallahi kiristoci sun dara yahudawa taushi taushin zuciya latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asharaku Allah ce zaka samu waɗanda suka fi tsananin nuna kiyayya da bushewar zuciya akan waɗanda suka yi imani sune yahudawa ka je ka karanta abinda yahudawa suka yi kuma suke kan yi a gabas ta tsakiya da uwa uba a yankin falastinu tun daga 1960 wani abu da aka bantari kasarsu aka ba su da karfin tsiya ka je ka duba irin kisan wulakancin da suke yi garin da farko da aka ɗiban mai yahudawa na falastinawa ya ninninka da yahudawa amma ka je ka ɗauki map yanzu duk inda kake kai browsing ko AI ka ba zai zai lissafa maka za ga yanzu an maida Yahuda wani dan karamin tsuki ne a Falastinawa an maida inda Falastinawa suke wani dan yanki ne wanda ko local government ɗaya bai kai ba bai kai tsawon shi bai kai kilomita 100 ba bai fi kilomita 40 da wani abu ba fa'in shi bai fi kilomita 20 da wani abu ba wai iya ƙasa guda kenan wanda da su suke da ninkin ba ninkin haka an hana su yin duk wani gini mai kyau an hana su gina duk wani asibiti an hana su gina kowace irin makaranta sai dai kai tanti kuma sai dai a baka ka'ida sai dai ai kaza sai dai ai kaza haka nan kuma an hana kai musu taimako an hana kai musu taimako an hana kai musu agaji sai dai a saki a saki akwai kasashe da dama da suke ba su gudunmawa sosan gaske wasu ba sa yayata wasu kuma suna yayatawa kusan ka iya cewa wadda ta fi kowa ba su gudunmawa ƙasar saudiya ce to amma da yake ita ba na demokaradiyya take yi ba irin yadda ƙasashen turan suke yi ta baka noma a haɗa da maganin kashe ɓera baban ya ci ya mutu ya bar marayu daga nan kuma shi kenan to su suna barwa ne suna suna ɗibar mutanen suna ba su training suna ba su horo da yawa daga cikin yunkure-yunkuren da suka yi na samun yanci da yi wa isra'ila barna goyon bayan wa'incin kasashe suka samu iran na bai wa 'yan shi'ar yankunan gudunmawa don su suka zo suka kakkafa wasu hatta ma wasu daga cikin shugabannin hezbollah ko jagorin za ga gaba daya daga iran suke 'yan shi'a ne ko kuma ce shugabannin falastinawan wasu su fito daga goyon bayan ita iran din ko kuma su fito daga goyon bayan yahudawa wanda za ga suna yin abubuwa da ƙaramin yaro ba zai ɗauka ba to wayannan yahudawan suna da busasshiyar zuciya ta rashin imani yanzu ka je ga me ya faru bayan ɗan sassaucin da aka samu bai fi wata biyu ba yadda falastina ke ramewa ka ga mutum a bushe yana tafiya kawai ya faɗi ya mutu saboda tsabagen rashin abinci kuma ga abincin kuna kallo a gefe-gefe yahuda sun ce duk motar da ta tsallaka za su yi bombin dinta ana kallo mutane na mutuwa kuma duniya tana kallo yan tsiraru amma an basu suke juya duniya shi yasa ana son mafita wala musulunci ne kawai gyara amma kaga wannan da makarar suke yi karkai wata murna za a sake zaɓe karkai wata murna ja ya faɗo ne ja ya ɗauka ajanda ce a ƙasa su shugabanninmu in ka keɓe su su ma za ka yi suna koka maka akan sistem ɗin bai da kyau in ka zo kawai sai ce ga abin da za ka yi mai hamza al-mustapha ya ce ƙasar nan kwata-kwata mutum arba'in ne ko ko mutum ashirin ma da wani abu suke juya ta tattala da kin ma kaf yana aljihunsu ka duba lokacin bara waccan da shugaban ƙasa bola tinubu ya je saudiya abin da ban sha'awa na daɗe ina kallon bidiyon na da shi da gaske ne aka yi larabci aka yi turanci shi kanki ya je ne ya haɗa kai da saudiya wata gudunmawa za ta bayar don haɓaka tattalin arzikin najeriya da wannan salman ɗin aka yi zama saudiya ta ce tana tausaya mana muna cikin ƙasashen da ke da bala'in man fetur amma muna cikin wanda talakawan man fetur amma da an zo wani sai ga wani wawa sha-sha-sha ɗan uwanka talaka miskini sai ka daina cewa ai ayin ka kalla ai man fetur ma a najeriya ai a kai yake da shi Dari takwas ne kai dala ɗaya ba a amerika dala to kai ba dabbanci ba ai ba da ita za ka yi lissafi ba amerika na da mai ne ba namu take kwata ba venezuela ba kwacewa kai ba venezuela ta fi kowa man fetur a duk duniya sun lissafa tana da wajen ganga biliyan uku shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa shine suka kwace ƙasar yanzu don tsoron dama za a yi fada da iran za ta iya toshe mashigar hormuz kuma za a samu matsala da wasu ƙasashen larabawa to yanzu bari a kwaci na venezuela daga na kace a kwaci na najeriya ma shi za ka fara ce ana kashe kiristoci shi kuma sanar president wai yana cewa wai shi waye da zai iya wa Trump martani wannan magana da ya faɗa kamata ya aza mukami shi to amma dai da lahira duk wannan kisis din sai mun koshi a aljanna mun huta sannan zamu dawo da labarin kowane guntu shi zamu kira ya bamu labari ba wani rahoton dan jarida ba ma san rahoton BBC ke ranka ya dade ya akai ne kuma wakala sawaba dole mana bayani in yake mu zugo Allah a ƙara mai azaba Allah an narka dalma a zuba mashi a harshe sai ya ba mu labari nashi muke so ba da iya yana faɗa mana yana rawar baki muna kurbar kayan aljanna muna ba mu ji ba sosai dan maimaita dan aljanna dan gata ne dole a maimaita in ba haka mu roki Allah to kaga su shugabanni ba su da uzuri nan idan system din bai da kyau me ya kamata kai rubuta ba ka yi kawai don lahirarka su ba duk wanda za su ba don ko da kai ko ba ka ba bin da zai tsaya in kuma kana so ka gane haka mutu bayan wata shida ka dawo an sake zaɓe ka ga me zai tsaya ko ba ka za a je pep ne za a je waye za a je waye to ka duba yadda yahudanin suke azabtar da duniya kowa bai da kima kuma duk wanda ya karanta suwa yahudawa haka suke haka suke ba su da tausayi fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa nasu habban mimma dhukiru bi duk wani sakon Allah sun aje shi ba sa yi kuma sun yadda wutar za su amma kowa sai ya shiga ta duniya kafin aje ta lahira shi yasa suka yadda da cewa hadisin da muslim ya fitar cewa za a yi yakin karshe tsakanin musulmi da yahudawa sun yadda amma sun ce ba musulman yanzu shi yasa suke ta gurbata addinin suke ta lalata musulman suke ta waye suke ta waye zo su kafa muku tasha irin arewa 24 a Kano wani kuma na kallon ci gaba ne tashar da ba ta sa tafsiri ko suna sawa yanzu da Ramadan din nan ko kaje ba za su yar maka ba kadangarin bariki suna sawa suna suna din surkawa yaudara ce ni share ta nake yi wanda wanda ban kallanta kasashen turai ke daukar nauyin ta kuma da huduma aka kafa ta a lalata musulmi a lalata tarbiyyar su a lalata addinin su a shagaltar da su sai wani ya ga cewa ai ci gaba ne Hausa ta yi abin nan in Hausawa suna so su yi wa harshen Hausa hidima ba ta arewa tuntuba za su yi ba muna da ayyuka a ƙasa da yawa a zo a yi mana littafai nawa aka fassara daga larabci zuwa Hausa ina Hausawa littafin kimiyya nawa aka fassara ko da dokar ƙasa ba ta yadda a karantar da medicine da pharmacy da Hausa ba a jami'o'i ina masana Hausa professor su zauna su dauko wani littafi a pharmacy da engineering da medicine da waye su fassara shi da Hausa mai kyau Bahaushe ya dauka ya karanta sannan ya shiga aji a karantar da shi da turanci kaga ganewa malamin na ta kokarin wasu bayanai eh wani tsuro ne yana da ɗan wasu ƴaƴa haka ashe shi Bahaushe har ya gano aduwa ce furom na ta kame-kame wata bishiya sai tana da 'yan 'ya'ya haka-haka wanda suke zaman kawai furom kawai ka ce aduwa ci gaba mun gane amma ba zama yana ta wani botanical name kai ma baka zanta ba sai ka ce amma gobe zan zo muku da hotonta ai ya ban hotonta wani kiriyar wa aduwa ba abun ba haushe ne ka zama shi da hotonta shi da in an sha ruwa an jima ka zo ku zagaya bayan gari zai nuna maka tushen da horon da ya'yan kuma in kun gama ka je gun kakar shi ka ji bayani har maganin da ake da ita kakar shi sai ta gara maka haske to kaga da za a yi haka shine sai a ce an mahausar hidima to amma za ga an zo an bar abu to bayan Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asharaku sai ce wala tajidanna aqrabahum mawadda zaka samu wanda suka fi kowa nuna kauna da soyayya lillazina amanu allazina qalu inna nasara ga waɗanda suka yi imani wanda suka fi nuna tausayi da kauna sune waɗannan mutanen da suka ce su nasara ne kuma ko yanzu aga da sauki sauki ko yanzu za ku iya in kaga wata fitinar ta taso wani bai yahudan ne ya ratsa in kaga wata fitinar ta taso wani wawa ne a cikin su ya samu tarbiyyar yahudawan ya dawo cikin su ya zuga su aka kai aka baro aka kai su aka baro yace wannan ma zakara ta'ala yayin da Allah ya ambaci cewa annan nasara kanu ala dini ra'fatin wa rahama yahuda nasara suna kan addinin tausayi da jin kai thumma zadu alaihi ruhbaniyya sannan suka ƙara kin yin aure da kebewa da yin bauta fa fasaku sai suka yi fasikanci bi tarki ri'ayatiha ta barin iya kiyaye wannan abin kama yan bagi kamar yadda ya kamata nabbaha ta'ala Allah sai ya fadakar da almumini da mu'minai min al'ummati daga wannan al'umma bittiba'i ma umiru bi da cewa al'umma su bi abin da aka umarce su da shi wa alla yazidu fi ma umiru bihi shay'a kuma kada su kara komai cikin abin da aka umarce su da shi fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani wadanda suka yi imani billahi wa rasuli wa rusulihi min ummati muhammadin ittaqullaha ku ji tsoron Allah ai imtasilu awamirahu ku bi umarnin shi wa tanibu nawahihi ku bi abubuwan da ya hana wala tabtadi'u shay'an fi ibadati kada ku kirkiro komai a cikin bautar shi wa aminu bi rasulihi kuma lallai Allah na kiran mu da mu imani da manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi ma ya'murukum bihi wa yanhaakum anhu cikin abin da yake umurtar ku da shi kuma cikin abin da yake hana ku wannan kira ne da Allah ya fuskantar gare mu kuma kira ne da aka fuskantar da musamman nasara a cikin mu Allah ya ce duk kiristan da ya bi annabi Isa sau da kafa kuma aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ya bi shi sau da kafa yu'tikum kiflaini Allah zai ba ku rabo guda biyu fi duniya a cikin duniya wa huwa al-izzatu wal ghalabatu ala al-a'da'i shine buwaya da rinjaye ga makiya wa tusibu fil akhirati wa nasibun fil akhirah kuma zai ba ku wani rabo a ranar lahira wa huwa al-jannatu shine aljanna wannan kiflain din min rahmatihi ta'ala daga rahamar shi da tausayin shi Allah madaukin sarki fa inna nasibad dunya wa nasibul akhirah min rahmatihi domin rabon lahira da rabon duniya da rabon lahira duka nashi ne shine ya mallake su wala tunadu rahmatuhu ta'ala ala dawami illa bitaqwahu kuma ba a samun rabon Allah wanda zai dawwama na dindindin sai an ji tsoron shi alama akhbara bihi rasulu bisa abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa bidun ibtida'in fihi ba tare da an kirkiro wani abu na addini an jingina akan abin da Allah ya ce ba wa yaj'al lakum nura kuma Allah zai sanya muku haske tamshu nabi wanda za ku yi tafiya da shi ala sirati akan sirati in an je ranar lahira sai ku hau sirati ku ga wannan imani yana haska muku gaban ku kuna tafiya kamar yadda yake nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurun li ahli ta'atihi fi ma afqahu fi Allah mai gafara ne ga wanda suka yi mashi da'a cikin kurakuran da suka yi sannan rahimun bihim sannan Allah madaukin sarki mai jin kai ne a gare su idan suka aikata haka fa yudha'ifu lahum ajrahum kama taqaddama fi sura sai Allah ya hinnunka masu ladar su da sakamakon su kamar da ya bayanin haka a baya na'am لئلا يعلم أهل لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سيادة مدكين سركية وأعلمكم بذلك kuma Allah na cewa to ku waɗannan mutane ina fassanar da ku waɗannan sirrori ne da Allah ya alama ahalul kitabi ai li ya alama ahalul kitabi wannan ladin silatun ce ba korewa take ba ai li ya alama domin su sani wala mazidatun wa fi qira'atin li ya alama bi isqatiha akwai qira'a da ta zo ma da kayar da cire ta gaba daya domin ahalul kitabi waɗanda aka ba su littafi na attaura da injila su sani mene za su sani Allah ya kadiruna ala shay'in min fadlillah cewa ba su da iko ba su da damar su samarwa da kansu wani abu na falalar Allah ya kamata su san haka wani ya zo ya ce yayi in kai kaza za ka je mulkin sama a wallahi wani ba zai iya samun ba da kanshi falala ba to shi ne Allah yake so su fahimci haka in suka fahimci haka to insha Allah za su dawo su da Allah madaukakin sarki yace Allah ya kadiruna ala shay'in min fadlillah ay la ya la yanaluna shay'an bima zakarahu ala fadlihi ba za su iya samun komai cikin abin da ya ambata daga faladar shi wala ya tamakkanuna ba za su iya tabbatar da shi ba a ce sun samo wani abu na ni'ima na tsira na kubuta ko na kewaye wa wani mummunan tanadi da Allah ya yi ba za su iya ba da annahum lam yu'minu saboda ba su yi imani bi rasulihi da manzon shi ba wa huwa mashrutun bil imani bi kuma samun fallar Allah an kewaye ta da yin sharadi da cewa sai mutum yayi imani da Allah aw la yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi ko kuma a'a ba za su iya samun komai ba na falalar Allah min ayyata sarrafu fi a'azumihi a ce su yi yadda suka ga dama cikin wani kaso na falalar Allah ko kuma su yi yadda suka ga dama fin nubuwa wanda ita ma tana cikin falalar ko rahamar Allah kamar yadda Allah ya kira ta da shi a cikin suratu az-zukhruf yace wa annal fadla biyadillah falala da ka ganta gaba ɗaya tana hannun Allah ne shi kadai aka rahama aka tausayi aka arziki gaba ɗaya yutihi mai yasha Allah na bayar da wannan falala ne ga wanda ya ga damar ya bashi wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma falalar shi ba ta karewa dan ya ba wani ya ba wancan ya ba wancan har ila yau kai ma zaka iya ka ci gaba da sake nema kuma zai baka lisi'ati ma indahu min tilka as-samawati wal ardh saboda abinda ko saboda yalwar abinda ke wajen shi a sammai da kasai na ni'ima na rahama na arziki na komai da komai wa gairi ima da wani sama da kasa cike suke da waɗannan falaloli kuma falalar shi da ni'imar shi kusa suke da kai ba sai an ɗauko daga wata da kake ga tana nesa da kai ba to idan ahalul kitabi al-yahudu wan nasara suka fahimci haka sai su fahimci cewa rike wani ko ma wane ne wanda ba shi Allah ya ce abe ba ko kuma shi Allah ya aiko kamar annabi Isa zuwa gare su amma ba su bi shi ta hanyar da shi Allah ya ce a bi shi ba sannan sun saba wa yadda shi annabi Isa ya ce a bi shi to za su fahimci cewa Allah na so su fahimci cewa sun saki hanyar da ake bi a kai ga mulkin sama na hakika yanzu sun kama kafar wala suna kafa ganniya in ba isa abu sai a biya kure masu sannan za su ankara a lokacin da ankarar ba ta da amfani wa in min ahalil kitabi illa la yu'minan nabiyyi qabla mauti ba wani cikin ahalil kitabi face sai yayi yunkurin yin imani da annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ajalin shi ya zo ya dauke shi kuma a lokacin ya zo gargara galiban wannan imani ba zai mashi amfani ba wannan shine karshen wannan sura ta al-hadid lura da yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah kai mu gobe sai mu tashi a suratul mujadala ko suratul mujadila zai zama sura ta 58 kenan abinda yake ne dai Allah ba da kuskun dikin dikin Allah shi yafe ku subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Alhamdulillah.